نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وراقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن وبعد يا عباد الله لا يخفى على كل مسلم ما للعلماء من مكانة رفيعة ومنزلة عالية ودرجة سامية إذا هم إذ هم في الخير قادة تنقص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهي إلى رأيهم وتقريرهم تضع الملائكة أجنحتها خدعانا لقولهم كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام محمد عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أي رضا بما يطلب من العلماء ويستغفر لهم يا عباد الله كل رطب ويابس حتى الحيتان في الماء كما أوضح ذلك حديث فيما رواه فيما رواه الترمذي عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما جئت قال وما جئت لحاجة قال لا قال وما قدمت لتجارة قال لا قال وما جئت إلا في قلب هذا هذا الحديث قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتبس فيه علما علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحزم وافر بلغ بهم علمهم منازل الأخيار ودرجات المتقين الأبرز فسمى به منزلتهم وعلت مكانتهم وعظم شعنهم وقدرهم وقدرهم كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال رب العزة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير عباد الله وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية المني المنفعة فإن الواجب على من سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم ويلزمهم منازلهم وينزلهم منازلهم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا ويعرف لعلمائنا حقا والحديث رواه الطبراني بإسناد جيد وحقوق أحد العلم يا عباد الله يجب أن تكون محفوظة لهم حيهم وميتهم شاهدهم وغائبهم بالقلوب حبا واحتراما وباللسان مدحا وثناء عباد الله إن العلماء هم القادة هم القادة سفينة النجاة والرواد لساحل الأمان وهداة في في دياجير الظلام قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون فهؤلاء الناس يا عباد الله لحومهم مسمومة فقد أكرمهم الله تبارك وتعالى بما منح لهم من العلم الكثير وهم حجة الله في الأرض وهم أعلم بما يصلح يصلح للمسلمين في دنياهم وأخراهم لما أتاهم الله تبارك وتعالى من العلم ولما حبهم به من الفقه ولهذا أمر الله تبارك وتعالى وتعالى برد إليهم دون غيرهم وسؤالهم دون سواهم وهذا في آيات كثيرة في القرآن منها قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وهذا عباد الله فيه تغليب للمؤمنين بأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة ومصالح العامة فيما يتعلق بالأمن والسرور للمؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا ولا يستعجلوا بل يردوا ذلك إلى الرسول وردوا إليه صلى الله عليه وسلم وردوا إلى سنته وإلى أولي الأمر وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم والنصح والعقل والروازنة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها فمن صدر عن رأيهم سلم ومن صدر عن رأيهم سلم ومن افتات عليهم تضرر فيا عباد الله فمن افتتى فمن افتات على رأيهم فمن افتات على عليهم تضرر وأثم فيا عباد الله إن موضوع المظاهرات فقد انتبهنا العلماء وقالوا توقفوا توقفوا عن المظاهرات فالمظاهرات يا عباد الله إنما تنتج شرا لا تنتج الخير يا عباد الله اتقوا الله تبارك, تبارك وتعالى واتبعوا تعاليم دينكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ina mai shaidawa babu abin bauta ta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ku bayin Allah duk tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da ku idan kuka ji tsoronsa zuwa ga tafarki madaidaici a duniya da kuma tafarki madaidaici a lahira ya ku bayin Allah ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye bayan haka ya ku bayin Allah matsayin malamai ba abu ne wanda yake koyayyen sha'ani ga kowanne ɗaya daga cikin musulmai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa malamai matsayi madaukaki ya ba su daraja ya kuma ba su alkhairi su malamai su ne jagorori su ne waɗanda ake lura da maganganunsu da waɗansu ayyukansu a yi koyi da su wajen ayyukansu a kuma tafi zuwa ga ainihin ra'ayoyinsu idan suka ga cewa kaza ya kamata a yi to wannan shine abin da ya kamata musulmai su bi lalle su malamai hatta mala'iku ma suna sassauko da ainihin fukafukansu saboda ainihin wato maganar malamai din ya zo cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu ahmad ya rawaito daga safwan dan asal yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle mala'iku suna sauke ainihin fukafukansu ga ainihin ɗalibin ilimi saboda jin daɗi da kuma yarda dangane da abin da yake nema abin da yake nema ɗin nan kuwa yana fitowa ne daga ainihin bakunan malamai su malamai ya kuwa yin Allah komai yana nema musu gafar Allah tabaraka wa ta'ala ɗanyen abu ne busasshen abu ne duka suna nema wa ainihin malamai gafar Allah tabaraka wa ta'ala dangane da zunubansu kuma dangane da ainihin kurakuransu har kifi ma da yake cikin ruwa yana yin istighfari ga ainihin malamai kamar yadda hadisi ya bayyana haka cikin hadisin da imamu turmizi ya rawaito hadisin da aka samu daga qais dan kafir yake cewa wani mutum ya zo daga ya taho daga ainihin gari garin madina ya zo gurin abi darda shi kuma abi darda a lokacin yana wato dimashqa wato yana can kasar suriya da ya zo sai abu darda ya tambayi wannan mutum me ya kawo ka nan sai yake cewa na zo ne saboda wani hadisi da na kana faɗa da na ji labarin cewar kai ka jiyo shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi wancan tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma bai rayu lokacin wato yana ainihin baligi ba sai ya tafi gurin Abi Darda domin ya koyo wannan hadisi guda daya sai Abi Darda yake ce da shi baka zo garin Dimashq dan wata bukata ba iya wannan ne kawai ya kawo ka sai ya ce iya wannan ne ya kawo ni sai ya sake cewa da shi ba kuma wani kasuwanci ka zo ba ka ci kasuwa kuma ka tambayi hadisi ba ya ce babu abin da ya kawo ni nan garin sai iya wannan sai yake cewa lalle kuma albishirinka na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kama hanya wato ta ainihin neman ilimi to Allahu tabaraka wa ta'ala kuwa zai dora shi akan hanyar tafiyar aljanna lalle mala'iku suna sauke fukafukansu ga ainihin mai neman ilimi saboda ainihin jin daɗi da kuma yardar abin da yake aikatawa lalle shi malami komai yana ne wato duk abin da ke cikin samai da kuma dukkanin abin da ke cikin kasai suna nema masa gafar Allahu tabaraka wa ta'ala har kifi ma a cikin ruwa yana yi wa malami anshin istighfari Nabi sallallahu alaihi wasallam yace bambancin malami fifikon malami da sauran mutane ga magari masu bauta kamar bambancin wata ne akan sauran taurari su anishin malamai su ne magada annabawa su kuma annabawa ba su bar wato ainihin dinare ko dirhami ba ba kuɗi suka bari a gada ba a'a sun bar ilimi ne sai zanto malamai su suka zo suka yi gadon wannan wato gado na annabawa wanda yake shine ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya riko da shi to hakika ya yi riko da ainihin rabo wanda yake mai girma malamai matsayinsu ya kai darajarsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaga ta, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su su ne anishin jagorori. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Baka sani, baka gani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama, fa akhrajna bihi samarat. Allah tabaraka wa ta'ala yace muka fitar da ainihin itatuwa da tsirrai daban-daban, mukhtalifin alwanuha waɗanda suke kala-kala launukansu daban-daban wa minar jibali jududun bidun Allah tabaraka wa ta'ala yace hakanan su ma kuma duwatsu kala daban-daban akwai farare akwai jajaye mukhtalifin alwanuha su ma kalolinsu daban-daban sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa garabi usudun akwai kuma wanda suke baƙaƙe irin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sanya ainihin wato hanyoyi kuma a cikin duwatsun tare da haka daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haka nan ya halicci mutane da kuma dabobi su ma kuma mabambanta juna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da ya lissafo cewa ya halicci kalolin duwatsu ya halicci kalolin tsirrai ya halicci kalolin mutane da kuma dabobi sai yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sani dai waɗanda suke hakikanin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin bayinsa su ne ainihin malamai Allah tabaraka wa ta'ala yace shine mabuwayi kuma shine wanda yake mai gafa a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya waɗanda suka yi imani idan aka ce da ku ku ainihin yalwata ku matsa wani ya zauna a gurin zama sai Allah tabaraka wa ta'ala yace to ku matsa din domin wani ya samu gurin zama Allah tabaraka wa ta'ala yace shine wanda yake daga darajojin waɗanda suka yi imani daga cikin ku kuma shine wanda yake daga darajojin waɗanda ya ba su ilimi ma'ana malamai duk wanda yake da ilimi wato duk wanda yake da imani ko da ba malami bane Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajarsa amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara daga darajojin su malamai kuma akan wato sauran mu'minai Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah shine ainihin dangane da abin da kuke aikatawa masani ne ya ku bayin Allah idan ya zamto wannan wato shine ainihin matsayin malamai kuma wannan ita ce darajarsu shine matakinsu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lallai ya zama wajibi a kanmu mu kiyaye musu wato ainihin matsayinsu mu kiyaye musu ainihin darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ya zo cikin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda bayya jin tausayin na ƙasa da shi bayya tare da mu haka nan kuma wanda bayya girmama ya mutunta na sama da shi shi ma bayya tare da mu duk wanda bai san haƙƙin malaman cikinmu ba shi ma kuma bayya tare da mu wannan hadisi a tabarani ya fadda shi da hadisi wanda yake da ainihin isnadi wanda yake kyakkyawa haƙoƙin malamai wajibi ne a kiyaye su ainihin wato mutunta su da ainihin ta hanyar wato ƙaunarsu da kuma yabansu da ainihin harshe da yaba musu wannan wajibi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su sune jagorori sune ainihin direbobi na ainihin jirgin ruwa ko kwale-kwale wanda yake tsallakarwa zuwa ga ainihin gaba domin su malamai sune waɗanda suke nuna wa bayan Allah cewa idan aka bi kaza za a tsallake idan kuma aka ƙi bin kaza fa za a afka za kuma a jimaya ga halin da muke ciki a yanzu yanayi ya kai ana ta shawarwari ana ta gaba kan baya musamman tsakankanin matasa a yi zanga-zanga ne ko a bar zanga-zanga malamai suna cewa a yi zanga-zanga wasu suna cewa a a wato malamai suna cewa kada a yi zanga-zanga wasu suna cewa a a sai mun yi zanga-zanga lalle ya ku yan uwa matasa zanga-zanga ba ta zuwa da ainihin wato alkhairi ya faru a wasu guraren an yi tajriba an gani ga namazi da yawa ga samples da yawa a kasashen duniya wanda yanzu muna rayuwa tare da su waɗanda zanga-zangar suka yi shekara biyu uku hudu da suka gabata suka fada halin kakanakai malamai suna ta jan hankali waɗansu daga cikin 'yan uwa suna cewa ai su riga sun shaƙa ne daga gurin hukuma ko ana ba su kaza ne ko kuma su basa cikin halin da ake ciki ne a to tun da ya basa halin da ake ciki to mu kuma ya kamata mu lura domin abin da zai faru mummuna wallahi waɗannan manya-manyan malaman da kake gani da ake ganin cewa ko kaza ko kaza idan Allah ya kiyaye idan al'amari ya zanto ya cakuɗe su ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama da dukiyar da za su yi ɗiban duk iyalansu su bar ƙasa akwai ƙasa akwai malamai wato malaman Najeriya nan akwai su da yawa daga cikin manyan malaman nan wanda za a iya samun ƙasashe fiye da biyar da za su ba su da za su ba su wato ainihin nationality a yanzu wani daga cikin su ya kira wani ya ce yana so ne zai koma ƙasar da shi da 'ya'yansa gaba ɗaya za su ba su takardar zama ɗan ƙasa to kai kuma ba idan ka yi ce wace ƙasa ka taɓa zuwa wa kake da shi a wata ƙasa da za ka kira kaga kai ka fi cancanta ba damuwar ka me ake musu ko kaza ko kaza ba dama wancan ma kawai zato ne irin na wato ainihin yan uwa matasa lalle mu shiga taitayin mu ainihin zanga-zanga batta haifar da ainihin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya malamai a matsayin jagorori a matsayin masu nusar da al'umma idan suka ce kaza matukar wannan abun bai ci karo da nassi karara ba to lalle mu shiga taitayin mu mu yi biyayya ga wannan abun matakar dai bai karya ka'idar Allah tabaraka wa ta'ala ko ka'idar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin cikin ainihin wato saba musu din ko cikin wato ainihin zagin su da ainihin aibata su akwai wato samun cikas nan gaba shi sama malamai suke cewa wato ainihin wato daga cikin malamai din suke cewa naman malamai wato ainihin guba ne suke cewa da humul ulama masmuma naman wato ainihin malamai nama ne wanda yake da ainihin guba matakar mutum ya zamto aikinsa shine ainihin aibata malamai matakar dai wani din malamin ne na Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya san mai goransa ne to ko shakka babu Allah tabaraka wa ta'ala zai iya jarrabar ka tun daga duniya wani daga cikin malamai ya taba gaya mana cewa wani a Sheikh Dr. Abdul Azim yake cewa su sun yi karatu lokacin yana ɗalibi a jami'a tare da wani ɗalibi wato a ƙasar Saudiya a jami'ar Islamiyya yake cewa ɗalibin yana jin kansa matashi ne mai zafin kai kwarai da gaske na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wato ainihin kaifin basira ya haddace alqur'ani ya haddace kutubus sitta ya haddace kaza ya haddace bukari ya yana jin ya haddace abubuwa da yawa saboda haka yana da zafin kai kwarai da gaske ya iya larabci mai kyau wata rana Dr. Abdulaziz yake cewa ana tambayarsa ana hira da shi cewa aka ce da shi ish ra'ayi fi bin bas menene ra'ayinka dangane da Sheikh Abdulaziz bin Bas Allah ta'ala da kansu da rahama sai yake cewa alim sultan ai wannan malamin gwamnati ne sai aka sake cewa da shi to menene ra'ayinka dangane da ainihin Ibn Uthaymeen sai yake cewa da'if fil lugha ai wannan bai iya larabci ba yana da rauni dangane da ainihin sha'anin larabci sai aka sake tambayarsa to menene kuma ra'ayinka dangane da ainihin Sheikh Salim Fawzan Fawzan sai ke cewa wannan mutum ne mai rauni yana rayawa ne wato yakan jirgita ne zuwa ga ainihin ra'ayoyin mutane ba ainihin gaskiya ba sai aka ce masa to kuma Sheikh Nasiruddin Albani fa sai ke cewa la ba asabihi ai wannan shi babu wato babu laifi haka dai wato irin dai sama sama fashe malam yake cewa kafin tafiya ta yi nisa sai gashi wata rana mun haɗu da shi ya aske gemunsa ya ɗauki sigari yana sha ya zama ma ya bar istiqama gaba ɗaya hidimar da awama shi ya fita daga layi kwata-kwata saboda ainihin me malam yake cewa shi abin da ya fahimta shi da kamar ya shi ya shi wato shine waccar gonar da ya fada wacce bai kai ya shiga ciki ba shine wato ainihin aibatawa da kuma zagin ainihin malamai bayan Allah ya ku bayan Allah malamai Allah tabaraka wa ta'ala ya daga ainihin wato darajojinsu idan suka ce a barkara lalle mu yi duba da idan basira kada ya zamto zafin kai da ainihin rudu ya ɗebe mu fada cikin halin kakana kai domin har yanzu wasu daga cikin wato matasa suna sake yada wato farfaganda na cewa lalle fa a fito ranar da aka saka domin yin zanga-zangan nan muna sake ainihin tunatar da juna mu kiyayi maganar zanga-zangan nan mu kiyayi maganar zanga-zangan nan wallahi ya faru lokacin a ƙasar sudan ina sake nanatawa ya faru wasu daga cikin malamansu suka rinka kiran mutane a kudubobi na juma'a a gurin darassuka na ilimi ku kiyayi yin zanga-zangan nan waɗansu kuma suna zuga su cewa ai ba haramun bane duk wanda yace haramun ne bai zo ko alibi bai zo hadisi ba kamar dai irin yadda yake faruwa a nan Najeriya domin koda a nan Najeriya wasu daga cikin malamai ko wanda suke fitowa a kafafan yada bayanai na zamani suna gaya mutane cewa ai ba haramun bane wallahi wannan wato rudu ne lalle mu shiga tetayen mu haka suka zo suka yi zanga-zanga nan suka fada halin kakana kai gashi yanzu mutum miliyan nawa ne yadda suke faɗa statistically mutum miliyan nawa ne suka bar ƙasar mutum miliyan nawa ne kuma suka mutu a ƙasar mutum miliyan nawa ne suka rabu a ƙasar kuma sun fada halin kakana kai wanda wannan babu musibar da tafi wannan babu fitinar da tafi wannan shine kana cikin rayuwa kana cikin wato iyalanka cikin kwanciyar hankali ya zamto an ɗaga maka hankalin da sai ka bar ƙasa kana da iyalai mutum goma ko kana da mutum ashirin ya za a yi ka ɗaibe su ka taɓa da su wata ƙasa yanzu aka ce da kai ka koma maraɗi maraɗi ta nan ta nijar fa ta jibiya iya nan maraɗi aka ce ɗaibi iyalai ka tafi an haɗa ka da aiki balantana in ta rikice baka san ta wace ƙasa ma za ka iya fita ba lallai mu shiga taitayin mu malamai ɗin nan allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya mahanga wato ainihin idanunsu allahu tabaraka wa ta'ala ya ba su kaifin tunani da kuma hangen nesa mu duba mu gani fa rikicewa wato kasar Niger ta fara yi da waɗansu ƙasashe na ainihin nan Afirka ya zamto general general na sojoji suka je da tsofaffin shugabannin ƙasashe suka je domin zama da ainihin shugabannin ƙasar Niger ɗin domin a zauna lafiya amma duka abin da yiwuwa waɗannan malaman da suke cewa kada a yi kada a yi da Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajojinsu su ne fa suka yi timin ɗin kansu suka je suna yin zama Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da amu iya su waɗannan mutanen waɗannan mutanen lalle ko shakka babu yi biyayya ga ainihin abin da suke faɗa na cewa yin zanga-zanga yana haifar da fitina yin zanga-zanga yana rikita ƙasa yana kawo masifu da bala'o'i daban-daban muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da ƙasar nan tamu lafiya muna kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fuskantar da ainihin hankulan yan uwa matasa mu faɗaka mu hankalta mu kuma lura muna cikin lokaci na ainihin damuna idan ƙasar nan ta rikice Allah ta'ala ya kiyaye ba fa za a samar da ainihin amfani ba ma wanda za a ci abincin ba ma tukunna yanzu lokacin da ake nomawa ne idan gari ya rikice ba maganar ya za a yi a inganta wa aito ainihin gonaki don a samu ainihin abinci a ƙasa shikenan an faɗa halin ƙaƙana kai ya za a yi gari kaza ya rikice a koma gari kaza daga gari kaza a tafi gari kaza lalle mu shiga taitayin mu ya faru a ƙasar Suriya, ya faru a ƙasar ainihin Yemen, ya kuma faru a ainihin ƙasar Libya, yana kuma ya faru kuma yana faru a ainihin wato ƙasar Sudan. A Sudan akwai wani gari da ake ce da shi Jazira, garin Madani, bai fi daga nan zuwa Bauchi ba a lokacin inda wato yawanci ɗalibai 'yan Najeriya wanda suke zama a cikin garin Khartoum suna biyan jinai sittin ne tunda dama su in dai kai ɗalibi ne kuɗin mota ka daban kana nuna aiki to farashin ka daban kuma su dama ko kai dan kasa ne ma in ka hau mota ka zauna yaron mota tambaye ka ina kudin mota ka ce banda da shi to ba zai ƙara tambayar ka ba su dama haka ake tsarin kasa ko ina ma kaje haka ake yi in ka ce banda da kuɗi shi kenan ba ruwansa da kai ya san ba za ka masa ƙarya kana da shi ka ce baka da shi ba bai fi daga nan zuwa Bauchi ba ana biyan kuɗin kasar Junai 60 ne a je zuwa jami'a haka muke zuwa lokacin mutum ya je dai muke yi mutum ya je ya yi latta ya dawo lokacin muna masa amma yanzu sati da ya wuce muna magana da wani ce masa yanzu nawa ake biya daga Khartoum zuwa Madani dan mutane da suka rabuwa da suke zirga-zirga ya ce min junai dubu ashirin kamar a ce ana biyan naira sittin ne a nan yanzu kuma a ce ya koma dubu ashirin to kaga musiba ta faru kafin kai aikin da zaka samu dubu ashirin din musiba kuma tafiya ta kama ka zaka gudu a nan babu abinci zaka tafi ƙauyen ku yana can an ce sai ka biya junai dubu ashirin domin motocin da suke hayar ma 'yan kaɗan ne kafin a samu man fetur ɗin ma dan kaɗan ne sai an je gari kaza da kaza a shigo da shi ta hanyar ƙauye ta hanyar kafa to kaga musiba ta faru kenan saboda ka ƴan uwa mu shiga tetayin lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato ainihin jagoranci ga ainihin malamai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku tambayi malamai ku tambayi ma'abota ilimi idan ku ba ku sani ba idan hali ya faru an shiga halin kakana kayi yaya za a yi to a koma zuwa ga ainihin malamai shi sa Allah tabaraka wa ta'ala wata aya ke cewa idan wani al'amari ya zo musu wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf idan al'amari ya zo musu na zaman lafiya na aminci ko kuma al'amari na ainihin tsoro sai su rinka yadawa sai ta yadawa su ce mu yi kaza su a karan kansu a ƙashin kansu ba tare da komawa zuwa ga ainihin malaman su ba sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da a ce za su mayar da al'amarin da ya faru junansu ya faru a wato ainihin kasashensu ko a garuruwansu da za su mayar da shi zuwa ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mayar da shi zuwa ga ainihin ma'abota ilimi ulil amr wanda malamai suke cewa su ne ainihin malamai da za su mayar da al'amarin zuwa ga ainihin malamai da waɗanda suke iya gano haƙiƙanin al'amura na ilimi da sun ba su bayani cewa da sun yi istinbadin cewa wannan abin da ya faru ga yadda ya kamata mu yi ga yadda ya kamata mu yi amma in suka yi amfani da zafin kai kuwa lalle ko shakka babu za su zo su yi ainihin wato nadama Allah tabaraka wata'ala yace ba dan falalan Allah tabaraka wata'ala da kuma rahamarsa akan ku ba lalle da kun bi shaydan yawancin ku da kun ba ainihin shaydan ba dan falalan Allah ta'ala da rahama ta saba da Allah tabaraka wata'ala bai ba mu ainihin malaman da za su ga mana gaskiya ba ba dan falalan Allah tabaraka wata'ala da rahamarsa ba da idan abin ya faru sai a yi kun kowa ya ce eh lalle mu tafi mu je mu yi zanga-zanga sai ta rikice kuma mu zo mu yi da na sani Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa yake cewa da da yawa daga cikin ku kun ba ainihin shedan sai dai yan kadan daga cikin ku wannan ya ku bayin Allah yana daga cikin ladabi ga ainihin wato malamai shine mayar da ainihin al'amura zuwa gare su a mayar da al'amura zuwa ga ainihin malamai a mayar da al'amura zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mayarwa zuwa ga sunar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga ciki mayarwa zuwa ga ainihin wato malamai domin su malamai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ma'auni ya ba su abun au da za su auna mas'ala idan ta faru su ga cewar menene ya dace me ya kamata mu yi me ya kamata mu bari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da kasar nan tamu lafiya ya Allah ta'ala ka zauna da kasar nan lafiya duk abin da zai kawo rugujewar ƙasar nan ko faɗawa halin na kayi ko shiga fitina fiye da wannan Allah ta'ala ka kare wannan ma da muke ciki na tsananin rayuwa ya ubangiji ya Allah ta'ala ka sassauta mana Allah ta'ala ka kawo mana maganin wannan al'amari wannan hali da ake ciki Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo mana sassauci ka magance mana yan uwa kada a manta matukar mutane suka gyara halayensu suke yawan istighfari to Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo musu alkhairi ko shakka babu wannan alƙawarin Allah ne tabaraka wa ta'ala bisa bayinsa a yawaita istighfari a kuma yi kokarin kowa ya duba bangaren sa ya ga ina ne yake da matsala malamai da ɗalibai da mabiya kowa da shugabanni da talakawa da kowa da kowa kowa ya duba bangaren sa ya ga ina ne yake da cikas ina ne yake da rauni to bari ya gyara gurin domin Allah tabaraka wa ta'ala yakan wato ainihin sanya rahama da ni'ima da albarka da ainihin bayinsa na kwarai ya Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana ya Allah ta'ala ka zo da kasar nan tamu lafiya ya Allah ta'ala ka sanya wa damunan mu albarka ya Allah ta'ala ka mana albarka ya Allah ta'ala ka yi wa iyalan mu albarka ya Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan karshe duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali ya Allah tabaraka wa ta'ala muna addu'a duk wasu marasa lafiya cikin al'ummar musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya wanda suke da lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya ka ɗora mu wajen yi maka wato biyayya wato bautata maka kamar yadda kake so da kuma biyayya ga manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji duk wanda suke kokari wajen hidimar tsaro Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake su ka saka ya musu da alkhairi muna yin addu'a ga ainihin mai martaba sarki Allah tabaraka wa ta'ala ka saka masa alkhairi ka kuma wato ƙara masa lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka kare wato ainihin jami'an tsaro musamman wanda suke zuwa nan masallaci domin tallafawa wajen kula da ainihin ababen hawan masallata da kuma gudanar da zuwa masallaci da tafiya musamman shi ma kuma area commandant da yake turo su Allah tabaraka wa ta'ala ka kare su ka kuma ba su ci gaba a ainihin rayuwarsu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka jibunci al'amuran su akwai area commandant da ya tafi daga nan wanda ya zama DC a Bauchi Murtala Allah tabaraka wa ta'ala ka saka masa alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka tsare shi ka kuma kawo masa ci gaba ya ubangiji kowa da tarkikin da ya dame shi Allah ta'ala ka magance masa kowa da bukatunsa Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله